Mai sauraro akan mita 88.5 da laifin mu da zamani sunana Abba Isa Muhammad daga nan shalkwatar hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta ƙasa reshen jihar Kano wadda Dr. Ibrahim Abdul yake jagoranta kuma a wannan rana ko kuma a makon da ya gabata ita wannan hukuma ta NDLEA ta yi wani sumame ne inda ta kama wata babbar motar ɗaukan kaya wadda hasali mota an yi ta ne domin dakon suminti fulawa ko kuma siga amma sai aka samu wannan mota ta sirka da buhunan taba wiwi masu tarin yawa wanda kuma jami'an kuma ta ndlea suka yi mata rakiya zuwa inda suke da hurumi suka kuma dakume direban wannan mota da kuma wanda ake zargin kayan nasa ne ya sunanka sunana inuwa adamu mazaunin wannan gari ne mazaunin damagun ne wacce jiha yobe za ka shekara nawa a duniya talatin da bakwai to a takaice menene ya faru eh na yi lodi zuwa maiduguri sai wani ya haɗa ni da wannan ya ce yana da kaya zuwa borno zan ɗauka to dama tun satin da ya wuce sun taɓa mun ta yin hakan amma da ke ban taɓa ɗauka ba sai na ji tsoro wannan irin kaya ne wiwi ne eh sai na ji tsoro to har wannan ya fushi da ni yake gaya wanda ya haɗa ni da shi ya za ka ba mu direban da ka san ba zai ɗau kayan mu ba kuma gashi har ka samu gaya masa sirrin mu to da na dawo dai karan nan kuma suka kara min ta yin wannan kayan magana na Allah shine na ɗauka a wancan karan a baya eh nawa aka ce za a baka wancan karan ai ban kai matakin ɗauka ba ma balantana mu daidaita amma dai na aminta zan ɗauka to kawai da na lodi na sha mai kawai sai na tafi a wace irin mota a pau sunan mota ta pau babban mota eh babban mota trailer eh to me kake dauka da ita motar dama wiwin ce a siminti nake ɗauka Mm.
siminti nake ɗauka a rayuwa dai wannan shine na farko kuma shine wanda dubu na ya cika da kaina aka ɗoro maka daga opela wata jiha Edo State.
kamar buhu nawa ce Eh, in dai a buhu ne buhu biyar ne manya biyu ƙanana uku. Eh, to nawa za a baka dubu sittin da biyar ina aka ce za ka yi ta Maiduguri.
to a ina aka kama ku?
A Ring Road na Madobi zuwa. Eh, to ya aka yi asirin ku ya tozo eh to mun zo mun wuce kawai sai motar NDLA ta biyo bayan mu da gudu suka ce direba park park kawai sai ne parking. Ina yin parking kawai suka zo suka ɗan yara sun mu suka ce in sauko na sauko ina saukowa aka ce mun me ka ɗauko na ce wiwi ne ya ce to alhamdulillah koma cikin motar ka ina ne kaya in ce ne kaya yana nan ya ce to shikenan tunda an samu ne kaya ku shiga cikin motar ku sai ya kira mutum uku daga cikin jami'an su ya suka shiga ya ce mu bayan su zuwa office amma a baya fa ka ce an taɓa ba ta yi kaki ya aka yi a wannan karan kuma ka yadda wallahi mai gida cikin dubu
dama ka saba kenan wallahi ban taba dauka ba kaji na ce maka wallahi to kai kana sha wallahi ba na sha to amma baka yi tunanin an ɗauka an kai wasu za ta cu- cutar da su ba gaskiya wannan haka ne wannan haka ne To yanzu wanne haɗin kai zaka ba ita wannan hukuma wajen ganin an daƙile yaƙi da safarar miyagun Eh, ƙwayoyi in Allah da mai gida tun da ni dama ba wannan harkar ba wai yinta nake ba ka san duk inda aka ce dubin mutum ya cika al'amari sai ka ga baka taba yin abu ba da kai kuma sai ka ga an kama ka amma fa a baya an ce kana jan motar wani kamfani Eh.
aka sallame ka me ya faru alhamdulillah dutse na dauka daga uja kuma gashi termination letter na a yanzu haka yana cikin jakata a cikin mota dalilin da yasa suka kore ni na yi illegal haulage amma shi ba laifin kayan laifi bane wanda kamfani ne yanzu haka termination letter na yana nan a cikin jakata to baka ganin duk abin da mutum zai yi idan yayi gaskiya zai samu mafita maimakon ya karya ko wani abu wannan wannan gaskiya ne mai gida yanzu wani darasi ka ɗauka ai gaskiya dai zan ƙara nutsuwa in mai da hankali dangane da aikin duk wani abu na laifi kana da wani sako ga direbobi yan uwanka eh gaskiya sako ga direbobi yan uwana dukkan mai yin wannan abin da gwamnati ta hana kuma zai zama cutarwa da al'umma ya kamata a ce mutum ya kiyaye saboda ya zauna lafiya kai a baya baka yi tsammanin su jami'an NDLE yadda za su iya gano ka ba eh gaskiya magana na Allah abun bai taɓa zuwa mun haka ba ai fesaftin da ba kaya bane wanda zai nuna alaman cewar gashi an ɗauka a eh to shine kawai tunanina to ya kaje da suka kama ka gaskiya mai gida ban ji daɗi ba wallahi ban ji daɗi ba to iyalinka sun san kana wannan al'amari a'a wallahi wallahi ba su sani ba ya sunanka sunana james James wa james tafas to mazaunin wannan gari ne kai ni dan ekiti ne to menene ya faru
to ce- shekarun jiya ne wani ya kira ni ya ce mu na kira wani akwai wani abokai na sai ya ce mu yana son direba da zai kai mai kayan maiduguri wannan irin kaya
ya ce mun taba ce sai suka sai na hada su da wannan a baya a a can opela sun ka kira ni sun sa- sun sa kaya a mota kuma ni na abuja dama kai kamashin ɗora tabo wiwi a manyan motoci kake a'a ni business nake so na hada su a waya sai ka saka da duka kayan zuwa a za ka kai kayan maiduguri daga ina duka yi opela za ka yi ta za ka yi ta maiduguri ni ma zan je maiduguri sai na kira shi ce suna yana suka ce min suna sun wuce kaduna za su je zaria sai na je na same su a zaria sai na to tun da za su kuje maiduguri to bari bari mu tafi tare kawai na bi su nawa za ku ba wa direba
suka cira za su ba direban dubu sittin da da- da dubu biyar sittin da biyar me adadin yawan buhunan taba
menene yawan taba a buhu take ko a me a buhu take a buhu buhu nawa ne buhu buhu biyar ne Mm, kamar block nawa ne ina ganin blog da dari ta- da talatin da wani abu kai kana sha a ba na sha To, amma ƴaƴan kafa ba wanda ka sha me yasa a a ba mu ba mu sha ne har duk- dukkan mu kwata ba mu sa yaki ba yaki
to amma me yasa kuke kawo ta nan arewacin Najeriya maimakon zaunar da ita a can inda aka noma ta a ba ni ne nake harkarin wanda yake harkarin da ba shine wanda zai je za mai kayan hasalin mai kayan yana mata kuɗi To, amma baka san raba taboyin ba ko kuma sai da ita ko safara ta laifi ne ba
gaskiya na san laifi ne na ce ban san laifi ne kaza ana ana yake da amma na san laifi ne amma saboda ni ba arkana ba ne amma shi direban ya ce ai ko a baya ma kun mai wannan ta in ya kauce har ma kake faɗa cewa me zai sa a sa wanda bai san harka ba ko kuma wanda zai tona asiri wanda ya bi shi wanda ya bi shi ne ba ni ba ne akwai wanda na da shi na hada su ba ni ba ne ake ne tuntun kai yanzu da ka kai ta inda aka dosa din menene ribar ka
ban na wani ne zan wani wanda zai saida shi ne mai kayan shi ne san nawa ne ke siya nawa ne ke siya kai kawai dan kamasho ne sa ba su yi sa ba aje ne kawai ni wani abu daban ne zai yi kamar motoci nawa ka dora irin wannan kayan ba ban taba dole bana ban taba dole mutuci irin kayan to yanzu ya kake ji a ranka To, abin ya faru, ba mu san yaya me abin yi, amma na san daga nan babin da zai zai haɗa da iri irkan. Insha Allah.
a mota aka kama ka ko a wata motar daban Ah, na, na, ni na shiga motan a, a Zaria ne, a Zaria na, ka- na same su.
to yanzu kuma mun samu shi kwamandan hukumar ta NDLEA ta ƙasa reshen jihar Kano Dr. Ibrahim Abdul wanda za mu so mu ji ina aka samu wannan nasara ta kama wannan babban mota wanda muke gaya ma wuta al'umman jihar kano shine mun faɗa muku dama ba za mu kasa a gwiwa ba kan sai mun dakile shaye-shayen kwari a nan jihar kano to cikin irin wannan abin nan namu da muka yi alkawari shine muka muka wannan kama wannan kama an yi shi karfe biyun dare ne jiya dan jiya dukan bu bacci ba ni ban bacci ba ina nan ina monitoring yadda za a kama tunda ni nake da wannan jawabi da rahoto din na- na- nake bin jawabin nake gaya ma ma'aikata inda za su je su kamo to shi ne aka kamo wannan babban mota ta siminti da siga a hanyar madobi inda aka samu wani mai suna james ajayi da wajen kilogram ɗari da goma sha shida so ya zo daga ekiti ne shi wannan mutumin sai kawo wannan wiwi nan jihar kano allah ya taimake muka kama su amma wani zai ce duk da irin sirrin ta kayan da suke yi yaya ake kuke bankaɗo ballin nasu akwai hanyoyi da yawa da muke samu na farko dai muna samun rahoto muna saya ne rahoton daga wajen mutanen da suke ba mu rahoto akwai wanda kuma yan kishin ƙasa na jihar kano waɗanda ba su so ana irin wannan laifi su ma suke gaya mana muna da kuma masu ba mu rahoto a can kudu tun daga delta har edo har kudu muna da su kuma muna biyan su kuɗi su gaya mana yan ɗauko wannan sannan kuma akwai kuma horo da ake ma ma'aikatan mu na gane irin wa'annan wanda ko da babu ma rahoton idan suka tara hanya a mo- mota a hanya za su iya gane cewa wani dan akwai abubuwan da shi wanda ke da laifi wanda yake iya nuna ko ta idan shi ko ta maganar shi ko yayi dai za a gane cewa bai da gaskiya shi direban ya ma bayyana cewar sai da ma ya wuce wannan guri sannan ya fahimci an ma biyo shi a baya aka kuma tsaye da shi ito ko baka baka ga abin da ya faru ba wancan satin da ya wuce ai satin da ya wuce ba ku ga kawun da aka yi ba wajen tan ɗaya fa da dubu uku da arba'in ko to irin wannan abubuwan da kuma akwai wani ma mai mota ma da aka yi ya ruga mai wanda mai kilogram ɗari biyu da da- da- da goma nan shi ma ɗin sai da aka bar shi ya wuce tukunna ya saki jiki kamar ba za a kama shi ba sannan aka kama shi lokacin da ya rage gudu duk wannan dabaru ne na aiki wanda majalisar ɗinkin duniya ta koya mana da kuma american dea da fbi suka koya ma jami'an mu yanzu shi wannan direba ya ce a baya an taɓa masa tayin ya ɗauki wannan kaya bai ɗauka ba sai a wannan karan ya za ku yi da su dusu biyun da direban da mai kayan kamar yadda ka sani nan wajen ne ai na riga na yi rantsuwa duk wanda aka kama shi da wannan abu wani lokaci ba ma gama bincike ba na riga na kira zauna na ce fara ya fara rubuta caji gaban kotu saboda kaga aka riga kai shi kotu ba wanda zai iya zuwa nan shi na neman beli duk mai neman beli ya je can kotu can su karasa ba yawa to shi haka za mu yi To akwai wani sako ga al'umma abubuwan jihar kano ba abin da zan ce mu sai dai godiya tunda suna ba mu haɗin kai haɗin kai da kuke mu shi yasa yanzu kanan shaye-shayen kwayoyi da kuma safarar su ya fara ma raguwa fiye da da lokacin da na zo wannan garin so saboda haka abin da zan ce mu shine Allah saka da alheri mun gode kuma ku ci gaba da ba mu rahoto idan kuka ga wajajen da ake sayar da wayannan miyagun abubuwan ko kuma wayanda za su ɗauko su zuwa Kano amma an ce sai an wuto ta zariya fa ake zuwa da kayan nan kano me yasa ba ku tare su a zariya yannan dai kana tsokana ne zariyan idan na tare su a zariya to ai zariyan zan maida musu kwayin kenan can aje a kai a zariya kotun zariya a yi ho ba gara a kawo nan kotun kanan ba a ce man a kano kaza kaza kaza ka- abin nan ko sai in bari sai sun shigo cikin hurumi na sannan sai in kama su haka nake yi wannan eh, tabar ina aka nufa da ita jihar Kano ko kuwa Ato, ka san yadda ake shi ne akwai kwastomomi a nan Kano. Kowane gari daga nan Kano har zuwa Borno akwai kwastomomi da za a rika sassauke masa nasu ko? Yes, Wasu akwai na Kano nan, akwai na Borno, akwai na wasu garuruka kamar hanyar su jiga waɗannan da za a sassauke nasu haka ake yi. Mm.
yanzu idan kun kammala binciken wani mataki za ku ɗauka Kotu za a kai. Na gaya maka kafin ma a yi- a a gama ma binciken na kira lauyan mu ya rubuta caji kan waɗannan mutacin da Allah ya taimake mu mun samu mai kayan ma cikin motan wanda aka ba shi ya ra- ya raka sannan kuma direbobin ma za su zama shaidu ne a wajen mu Da idan wa- idan aka- idan muka gane cewa direban ba hannun shi a ciki ko bai san cewa an ɓoye ba inda hannun shi kaga za a haɗa shi da shi da mai kayan dukan shi shi ma su a kai su gaban kotu.
kuma ba za a ce kun yi riga malam masallaci ba idan kuka fara rubuta tuhuma tun yanzu a ba za a yi riga masallaci ba saboda sashi na 35 na tsarin mulki ya ce ka kai mutum kotu cikin awa 24 idan ba kashe ba banke ka yancin dan adam ba wanda shi tsarin mulki ya tanada to shi yasa saboda a kiyaye kauce ma tsarin mulkin nan dan ana iya ce ana neman kuɗi mai yawa kai na ce ban kai su cikin awa 24 ba amma ai wasu lokutan kuma ana zargin kuna ajiye mutane fiye da haka kai su muka ajiye mutum wani lokaci ana kan mutum shi ko da ƙwayar nashi ba yawa ko kuma sha kawai yake idan a tarbiyyatar da shi ko ta fannin tarbiyya fa akwai wani awa ashirin da hudu ne babu sirrin da Allah ya- ya ya taimaka cewa har aka ya samu kai shi ko to mai sauraro suna na abba isa muhammad kuka ji mu kai tsaye da kwamandan hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta ƙasa reshen jihar kano dr ibrahim abdul am- ah, da- game da nasarar da suka samu na kama wata babban motar ɗaukan kaya amma aka ɗora siminti kuma aka sirka da tabar wiwi wadda ake shirin shigo da ita nan arewacin najeriya amma suka yi mata rakiya tare da dakume ta bayan ta shigo hurumin su